الكريم هذه نتيجة للقطب الرباني وترك السوداني والحارث الرباني وخليفة الشيخ الخطيب الابتدائي الذي إبراهيم بن الحاج عبد الله الدولتي الابتدائي وقف الله بجود الله سيد الأنبياء والمرسلين
Na'am, wannan kasida ta ce kasidan nan na kudubin Ubangiji, kuma mashayin halittun Allah, kuma masanin Allah, shi ne halittun Shehu Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala, wannan shi ne Alhaji Ibrahim, ina Alhaji Abdullahi Inyas, radiyallahu anhu alkaulihi, mutumin kaulaha, sannan kuma Tijani ba Tijani. Allah ka tausasa masa alfarman Annabi Muhammadu, shugaban annabawa da bursalai gabaki ɗaya. Na'am.
وما طبيبة الشيخ رضي الله عنه cewa Allah ƙara masa yadda ya ambace ta shi ya sa mata suna da cewa روح تعبد الله من ذكر wa الله da ruhul adabi wato rai na ladabi saboda abin da ta tattaro ita littafin nan daga hikimomi da kuma ladubban bayan Allah da sufaye da kuma halitta don a kaɗa ta zuwa ga Allah gabaki daya. Na'am, وإذا ita ce kamar haka.
وروح إبراهيم ابن الحاج عبد الله فقرآن والحاج Na'am, je.
لله بسم الله إن الحمد لله ذو القول العظيم المجد نعم نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني طريق محب الفضل والرضوان أسست بالسنة والفرقان ولازم لازم ذي الطريق إذا ينال الربح بالتحقيق فلست في أحد الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تفلو مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المعتبرة معزما لآله جميعا لا سيما الخاصة كن مديا اللهم صل على آله وصحبه ko kuma mu kai wetti shaɗi ko kai haɓar إذا شرعت في الدكار الورد فلازم العادة بقدر العد تعجبا بظاهر وباطن به يرقى المرء للموادن مستحضرا شيخك المربي ولا شيخه بدون ريب ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة تعينه لا طب na ga za mu dinga ɗaukar ko harfa sha ɗaiɗai a baituti sha ɗaiɗai ya danganta da yanayin babukan littafin to insha Allah wannan karatunmu kamar revision ne ko kusan maimaiti mana kusan biyar kenan nake jin a karatutukan markas saboda haka zan maimaita ne don wasu fa'idoji kamar da muka ambata jiya shine domin yan baya da da kuma waɗanda kusan ma an manta kansantoro ladabi shi bai taba gamsar da mutane a ce wai an an an sha an kushi ya isa lola dai bai da wani yana da wani irin ziri ne da wani irin fuska da wani irin zauki a cikin su da wani asarari wanda ko so dubu za a sauki kullum aka zo sai ka ji sabon karatu haka shehu ya irin da wani irin ruhi shehu ya littafi la kara masa yarda za ka wala mu gaji da karanta shi ba saboda abin da ya tattaro na alkhairu a ciki za mu yi shi gwargwadon yadda ya samu kuma aikin da za mu yi a cikin sa gwargwado a wannan zirin shine idan muka karanta baiti eh, bayan mun fassara mun sharhi gwargwadon abin da ya samu ya sawaka saboda yin lokaci sannan za mu yi kokarin cire ladubban da shi yake nusashe da mutane a cikin wannan baitin kowane baiti na ga kila abin da zamu masa kenan insha Allah dan mu fitar da baitotan Allah ta'ala ka ba mu ikon ainihin kammala wannan aiki gaba ki da dan haka ma ina zaton kila baitoci sha ɗaya ba za su dinga samuwa duka ba kila ko bakwai bakwai ko abin da ya kamata ka saboda aikin da za a yi kusan kila yana da yawa to matakin farko kamar da muka ambata za mu fassara dunkulalliya sannan mai sharhi sannan mai sura abin da za mu cire nam shi yake cewa nam da kuma- وروح إبراهيم ابن الحاج نعم.
عبد الله فقرآن والحاج da kowa ibrahimu ayin shi ibrahim yana faɗi nazal alhaji abdul ilahi dan alhaji abdullahi badruna alwahaji shalaga abdullahi shine badruna shine watan mu dan daren shahudu alwahaji mai tsananin haske mai haskaka halittun Allah da ilimi da tsoron Allah to wannan baiti dungulalan fassarar sa kenan eh abin da yake dauke da shi shine al'ada ne na kowane bawa daga cikin bayan Allah idan zai fara aiki na Allah to zai fara da sunan Allah ko ba haka bane to da kafin nan wasu kuma sukan fara gabatar da kansu ko kaman ya kula ya kurtabi ya dare ko kaman da imam al-qurtabi ko malam ne iya hayani al-qurtabi yake cewa ya kula ya haya qurtabi ya daru al-murtaji masubatul kafari kaga ya fara da shi ne maganan ya fara kiran sunansa to daga nan kuma sai ya fara ishra'i da sunan Allah sai ya fara kwararo abin da ke bukata to shi Ibrahim bai gushe ba saboda ladabi ladabi na farko kenan shine bin turban magabata a wannan banki da shehu ya baiti farko shine ya fara da kiran sunansa ladabi na biyu a cikin yin haka bayan ya yi koyi da turban magabata kaga bai nuna ya fi su ko ya girme su ko ya fi su sanin Allah ba ko ba ga wani saboda ladabi ga na gaba sai na biyu sai kira sunansa tsirara na al'adan bayan Allah haka ne kuma wala na rasulullahi sai ta kai ta kawo za ka je na cewa ana sai da wuli da adamu wala fakhra haka za ka je na sabi amma in ba haka ka za ka je kawai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala muhammadin ko ba dai ce maka sayyidina muhammadin din ba sai ce maka shi sunansa muhammad bin abdullahi ko amma in guri ya kuri sai ga na ana labiyun la kalib annabi na abdul muttalib to daga cikin tada na bayan Allah shine ainihin ba sa ɗaukaka kansu ba sa jingina kansu zuwa kalmomin martaba da kalmomin shihanta kai tsaye sai in wani hali ya bujiro zuwa ga haka sai dai a jingina musu su da ka shi ibrahim bai ce ya kuli shi ibrahim ba sai ce a ya kuli ibrahim ibrahim yana faɗi nazal alhaji abdullahi dan alhaji abdullahi tauraro mai tsananin haske ladabi na biyu kenan ladabi na uku shi ibrahim ya danganta kansa zuwa ga mahaifinsa daga cikin ladabi da suna ta maulana rasulullahi kowane ɗa ya jingina zuwa ga mahaifinsa ud'um li aba'ihim huwa aqsadu inda Allah in lam ta'rifu aba'ihim fa ihwanuhum fid din Allah ta lafi cewa ku kira su da sunan iyayensu wannan shine nufi adalci a wurin Allah ko da haka ka kira mutum da sunan mahaifinsa suna ce ta Allah ko umarni ne na Allah sannan suna ce ta Maulana Rasulullahi da haka ya ce maka shi dan Alhaji Abdullahi ne bai ma ce maka dan Shehu Abdullahi ba kaga nan maladaji na uku kenan ko bai kamba ba maka mahaifinsa cewa shi kaza bane dan karka ga kaman zai maka alfahari da ubantakan ko shehantakan mahaifinsa ko martabarsa ko ɗaukaka kansa domin ƙa'ida laisal fata man yaqulu kana abi ko innal fata man yaqulu ha anaza ko tsayayye shi ne wanda wanda zai ce maka ni ne wani ba ba na wani ba to shi yana da irin wannan zirin da irin wannan tafiya ladabi na hudu kenan a cikin wannan abu yace badruna al-wahabi sai ɗauko girma da martaba da jigiri sai jingina mahaifinsa ladabi na biyar kenan a cikin ce shi shi ne tauraron mu mai haskaka halitta gaba ɗaya da ka da hasken da kuka gani shi ne haskaka na gaba ke da ta wannan baiki na farko kenan shehu bayan ya yi wannan ainihin sai ya fara da sunan ubangiji yake cewa halli lillahi zai ɗaulil azimil majji shamin ba'ad bismillahi bayan na fara wannan da sunan Allah summa alhamdi sannan ina godiya ga Allah summa alhamdulillahi sannan ina godiya ga Allah zabbaule ma abocin ni'imomi al'azimil masji mai girman girma shi ubangiji mai girman girma ko ma abocin ni'imomi sannan mai girman girmamawa Allah madaukakin sarki ke Saraka shi Ibrahim al'adam bayan Allah Maulana Rasulullahi ya ce duka abin mai albarka to sai an fara da bismillah in ba haka ba albarkar sai kakke ne da ka sai ce maka min ba'ad bismillah bayan na fara da sunan Allah summa alhamdulillah sanan na godiya ga Allah ladabi na farko shi wace ya fara da sunan Allah kamar da muka ambata sannan ya gode ma Allah bisa ka'idar la shakatul azidan lakum ko idan Allah maka nima ka gode in ka gode zai kara maka ladabi na biyu kenan godiyar Allah bisa ni'ima da haka sai kira ma ni'imomin ziddauli Allah ma abocin ni'imomi ne masu yawa marasa adadi don haka na gode masa daga cikin nemomin da Allah ta'ala ya yi wannan ni'imar da ya yi masa na wallafa wannan littafi ɗaya daga cikin nemomin Allah ne wanda ya mashihu radiyallahu ta'ala anhu da aka yi gode ma Allah ya ce alhamdulillah jiddan Allah na gode maka ma'abocin ni'imomi al-azim Allah ma'abocin ni'imomi sannan kai ne mai girma al-majdi mai girma koko al-azim al-majdi mai buwaye girma mana girmansa ya buwaya ya buwaye ko ina da ko ina to kaga anan shehu ladabi na uku a cikin wannan baiti bayan ya fara da sunan Allah da kuma gode ma Allah bisa shukur ni'imati sannan ya jingina din ni'imomin zuwa ga Allah sannan ce maka dukkan girma gaba ɗaya ta ƙare ga Allah da madawacin sarki wannan shi ne ladabin da ke cikin wannan baiti guda hudu Allah ƙara mu shehu yarda to duk da shehu yake so ya wannan ya yi shimfiɗa ya fara cewa yana magana da kai sannan ya shimfiɗan maganganu ya fara da sunan Allah ya gode ma Allah ya gode ma ni'imar Allah sanda bai wayoyinsa da sauransu sannan ya jingina girma da kurewar girma zuwa ga Allah to me shi yake so gaya maka ita ce na'am wal tumsiku tariqata tijani nasihatun minni sai ce abin da yasa nasihar da zan maka to ka saurara nasiha ce daga gare ni shiru ila ikhwani zuwa ga ɗan uwana dukkan duniya ma'ana musulmai dukkan musulman duniya da shi so yake wannan magana sai faltum su ku tsarikata tijani ku yi riko lalle ku yi riko ba'u sababiyya ko a ƙa'idar nawo lalle ku yi riko da tsarikan nan ta shehu tijani ina fata mun gane kamar falle da unadiya ko sana da to ya kira ainihin ɗan daban nan shi insha Allah sana da uzzabani to faltum su ko fa'u sababiyya wanda ake ake hada ta da lamul fi'l ko to ku yi ruko da tariƙar shehu tijjani radiyallahu ta'ala mai ladabin da ke cikin wannan baiti farko shehu ya ce yana nasiha addinu an nasihatu da abin da zaka fara ka fara akan turbar maulana rasulullahi da ka ladabin wannan baiti na farko shehu ya fara da nasiha zuwa ga dukkan halittun Allah madaukakin sarki musamman musulmai ya fara da umarnin annabi Muhammadu na addinu an nasihatu addini nasiha ne sai ce nasiha ne zuwa ga yan uwana na biyu ya kira dukkan musulman duniya ɗan uwana kaga bai ta Afirka ba bai ce 'yan Dariƙa ba bai ce 'yan Senegal ba bai ce 'yan Najeriya ba bai ce 'yan a dukkan musulman duniya da shi ke magana ya jingina 'yan uwantakan musulmi al-muslimu akhul muslim wani ukhuwa al-islamiyya shehu ita shi kita akan dukkan wata ukhuwa ba ta jini ba ta dangantaka ba ladabi na biyu kenan ladabi na farko ya fara da nasiha a harshen annabi addinu menene addinu annasiha ko sai ladabi na uku shine ainihin ya jingina uhuwa islamiyya ce da kowane uhuwa kuma ya jingina zuwa gare shi domin taqriba mana kusantar da kowa da kowa zuwa gare shi ladabi na hudu shine kira zuwa ga alkhairi shine wa amal khair ko da Allah kuma menene da Allah Allah ta'ala sai ku aikata alkhairi to daga cikin aikata alkhairi shine al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar umarni da kyakkyawan aiki surakanin su sai umarni da kyakkyawan aiki shi ne ce ku riko bi tariqati tijani ko bi tariqati tariqan nan ta shu'a ma da tijani suraka ladabin shehu na nan nasiha ladabi na biyu ya tasirantar da yawan taka musulunci akan kowanne ladabi na uku umarni da kyakkyawan aiki al'amur bil ma'ruf anan kenan menene tariqat ta kunsa ai ba wani abu ne ɗariƙa zikirin Allah ne da salati ga Maulana Rasulullahi wa ya ce ta zikirin Allah ba umarni kyakkyawa ne akwai shi wa ya ce ya ce salati ga annabi wa kyakkyawan umarni bane akwai shi babu sannan ba sabon umarni bane jaddada umarni ne ya jaddada umarnin Allah ne da kuma sunnar Maulana Rasulullahi saka ladabi uku kenan masu ƙarfi a cikin ainihin wannan baiti da muka karanta baiti na hudu kenan na'am للفضل والرضوان وصف في السنة والفرقان كما تنبي شهو شهو ايه wai wata ɗariƙa ce kake so kake kirmu zuwa gare ta sai fara gaya maka abin ta kunsa ta ɗariƙo mahazul fadli ɗariƙa ce ta tsantsar fadlan ubangiji wa rabiwani da tsantsan yardan ubangiji usisa bi sunnati wal furqan yace an gina wannan ɗariƙa ko an assasa ta an tusanta ta an sa mata ko an mata foundation da alkur'ani da sunnar maulana rasulullahi ita mene ita wannan ɗarikar ce ne dalilin zikiri ne a cikin ta wata ko Allah ta shirin la'allakum tuflihun ko sai salati ga annabi sallu alaihi wa sallimu taslima duka wannan Allah madaukakin sarki sannan duka ainihin annabi ya faɗa a fadalar zikir la ilaha illallah ko sannan ya faɗa a hadisi ya ce cewa sallu ainihin musalla alaihi salatu wahidatan sallallahu alaihi wa ashar kaga da abin da ke cikin tsarikar zikiri ne da kuma salati sai istighfari ko wastaghfirhu innahu kana tawwaba Allah ce ku nemi gafaransa domin shi ne yawan gafara ne annabi alaihi salatu wassalam cewa astaghfirullah thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran Allah sannan ku tuba zuwa gare shi fa inni la atubu ilayhi wa astaghfiru fil yawmi mi'ata marra a wani hadisin kullun ina neman tuba ga Allah ina istighfar fiye da dari inji maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so ne kina abin da ka ta kunsa kaga duka qur'ani ne da sunna ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata to me ladubban wannan baiti shi ma shi yake cewa tsarika ce ta zatsal fadla na Allah kaga ya jingina dukkan alheri da ke cikin ɗarikan zuwa ga fadalan Allah ba alka fadalan yutihi mai ya sha Allah da fadalan azimi sannan wa rajuwan magariyar take wa dukkan abin da bawa yake na mashi ne sami yardan Allah to ɗarika ce ta sami yardan Allah me da me zaka sami yardan Allah shine da abin da ke cikin ta na azkar da asrar kurewar abin da bawa zai nemi yardan Allah da shi shine ya dinga lazamtan zikirin Allah da salati ga Annabi Muhammad a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi Allah ya yarda shi lokacin da ainihin zikirin Allah ya kai magare tikewa a cikin ruhinka da zuciyarka shike da za ka sami yardan Allah ko rabbi Allahu anhu wa radu anhu zalika man khashiya rabba sura kala da na biyu tariqa ce ta tsala fadlan Allah ladabi na na ɗaya kenan na biyu shin tariqa ce ta sami yardan ubangiji sannan ladabi na uku usisat bil qur'ani was sunnati an tu an gina ta ko an daura ta foundation ɗinta tushenta akan alqur'ani da sunnar annabi Muhammadu dukkan abin da ba alqur'ani bane ba kuma sunnar annabi bane matakar kuma addini ne to ya zama ne shirita ya zama addinin shedan addinin san zuciya duk abin da yake addini ne zaka same shi a qur'ani ne da sunnar maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sura ladabi na hudu na wannan baiti shine tabbatar da ainihin dariqat tijaniya tushen ta alqur'ani ne ladabi na hudu tushe na biyu sunnar maulana muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am mm. ولازم ولازم زيد دريكي شوكي شو كل زمشي لازم زيد دريكي ولد اللازمي نوانا طريقة تامو بيزا دلزم تمورد اللازمي نوانا طريقة تامو ينال الربح متن زي سامو ريبا دا تارا مسا ريبا مي يوان غسي ريبا دا تسامو غريشي كوكو زي زي زي زي ريبا دا تسامو كو مبنيون للمجهول كو ainihin yusa yunalu rifku riba za ta samu riba da Allah ta'ala zai samu na masa da riba me ribar shine gitta haƙiƙi da samun ta haƙiƙi ma'ana da samun sakankan cewa da tamakkuni da yaƙini a cikin sha'anin Allah da Maulana Rasulullahi wannan shine ribar da za ta samu a tsarinka wanda kuma shine abin da kowa yake nema ko wa abdullah ta ya tuka yaqini kowa ka bane to wannan yaqini zaka same shi bitta hakiki idan kana karanta waɗannan azkar to ladabin da ke cikin wannan baiti shine umurnin shi na farko wa lazimu lazimu zabtanti kullu zan tsure don wannan dariƙa ko ko da lazi zaka ce wuri dai na lazimi shine abin da kallazumta ma kanka kana yi kullun kullun mamman tazamtuhu ala nafsi ko ko ala wani abin da kallazumta ma kanka kana karantawa ko kana rubutawa ko kana karantawa kai ko kana ainihin wurdatawa ana wurdan lazi a Qur'ani ana lazimin Qur'ani ana lazimin sallah ana lazimin sadaka duka ana yi ma'ana lazimin Qur'ani wurin lazimin Qur'ani shine kullun izu biyu ka sa maka kanka sai kai kullun misali ya zama lazimi lazimin nafila kullun zaka raka goma goma ka yi alƙawarin haka ya zama lazimi lazimin sadaka kullum zaka sadaka da naira ɗari biyar biyar kullum sai kai ya zama lazimi daren da baka yi ba sai ka biya ran da kai bashi sai ka haɗa bashin kwana goma baka yi ba ka yi tafiya baka da kuɗi to kaga da dubu biyar biyar sai ka ba duka gaba ki me yasa ya zama haka saboda ka yi alƙawari ya zama lazimi ma'ana lazimi shine abin da kalizm sa kullum sai kai mun fahimci wannan wani shine ma'ana lazimi da haka akwai al'auratin lazima akwai al'auradul ikhtiyariya dariqa akwai wuridin lazimi na dole ba halika dina akwai wuridin zaki ka zabi wanda gara ma ka bar wanda gara ma dacewa da izinin da kake da shi da kuma dacewa da abin da kake bukata ana kiran su al'auradul ikhtiyariya auradai na zaki su sanci su su hizbul bahar da abin da kamata ka ga sunan suna da yawa sun kai ainihin ɗari da wani abu to wa lazimin lazimi kulzinci wurdin lazimi ladabi na farko shine ka tabbata akan wurdin lazimi shine ladabi na farko a tafi ka cikin ɗarika wurdin lazimi me wurdin lazimi lazimin safiya da yamma a wurdin sabahan wa masa'an ko wal wazifatu maratan sai wazifa so ɗaya fil yomi maratan fil yomi sai wa zikri yawmul juma'ati sai zikir ranar juma'a wannan sune al-awradul lazima fi tariqati tijaniya duk wurin da ba wannan ba ba lazimi bane na fata muna ganewa sai dai in standard ɗinka da level ɗinka ya wuce nan ka kai wani mataki na biyu a cikin saini mana ka tarbiyatul azkari to za ka kara samun al-awradul tarbiyatul lazima su ma za baka sirrin fatiha sirrin salatul fatiha da sirrin ziyarati a dunkule kenan in ka ƙara wuce nan ka je ka wuce har ka yi farfiya to za ka ƙara al'aura da tarbiyatul lazim na uku kenan daga nan haka haka dai abubuwa za su ta tafiya daga nan kuma har illa masha Allah ina fata muna ganewa eh wancan da nace al'aura da tarbiya ba na nufin su kenan uku ba shine da mafiya shahara akwai su da yawa barkatai akwai sunan salatul fati da shoyi izini safiya da yamma da cikin dare ga sunan ɗari biyar biyar haka haka mun sha karanta su a cikin risa'il na shehu kala kala to ladabin farko a cikin dariƙa a matsayin kan dariƙa shine tabbata akan wuridin lazimi wannan yana nuna maka babu wani sirri da ka isa ka samu wanda ya wuridin lazimi alquran babu ina ga shine risalar mu ta goran sallah ko mun karanta wannan saraka duk abin da zaka karanta ko meye tushen shi shine wuridin ka na lazimi baka isa ka karanta wani sirri wanda ya wuridin lazimi daraja ba baka isa ba ko kai wai kamar yadda baka isa kai wata sallah wacce ta fi sallan farilla daraja ba baka isa ba ko ninki dubu ɗari ake cewa ake to ba ta fi sallan farilla guda ɗaya daraja ba da ka in za ka kwana kana sallah sallan ta hajji muƙaddara ma ka soke ƙurani tun daga bakar hannashi sai wannan kwanan ya ja maka rashin samun sallan asubahi raka'a biyar a jami to kai hasara da har abada ba lafiya ba duk alherin da ka samu a wancan daren na wancan tahajjudin da wancan kiyamul layl kusan ya nemi ya zama banza ya koma sabo saboda ya ja maka karar sarka a bisan sallan asubahi biyun asubahin nan tafi wannan raka'a dubun da zaka yi a dare gaba ki daya tafi wannan sokan qur'ani tun daga bakar hannasi ko da kul huwallahu dai dai aka karanta a sallan asubahi saboda fifikon sallan farilla akan sauran nafil kilo gaba ki daya to haka fifikon laji yake akan sauran dukkan aurado gaba ki daya Allah muna gane wannan saraka duk abin da zaka wasa da shi ya zamto ba kuma lazimi bane ba wurin lazimi ba sai da kuma wani abu daban shi ma kuma ana so ka gyara matakar ka karba saka lazimin safiya da wannan da wajiba da cikin juma'a wuri ne na lazimi ladabin farko a sairin ka zuwa ga Allah shine tabbata ka tur akan su lazimu lazima zai dari'i kullum ce wurin da lazimi na wannan dariƙa biza da wannan ne mutum zai samu ainihin riba na samun tahakkuki ladabi na biyu kenan idan ka tabbata da wannan tabbatuwan zaka samu riban tahaqquqi ka zama mutahaqqiqi man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa ko ka san mun bu haqiqi masanan Allah na gaskiya dan hakikan gaske ba dan hakikan ƙarya jabu irin na yanzu da ake yayi ba dan mu haqiqi na gaske masanin Allah masanin manzon Allah masanin fana'i a cikin Allah masanin bin sunnonin annabi da shari'ar annabi Muhammad ma'ana ka san jazba da suluki ka san fana'i da baqa'i na fata mun gane to wani shine muhaqqiqi na gaske sannan jazbar ka ba ta rinjaye sulukin ka ba baqa'in ka bai rinjaye fana'in ka ba fana'in ka shi ma bai rinjaye baqa'in ka ba kowanne akwai muhallin sa marjal baharani yaltaqiyana bainahuma barzakhun la yabghiyani haka ke tafiya a wannan koguna guda biyu bahar shari'ati da bahar haqiqati bainahu ma barzahu shine tariqatun bahar tariqat jazru tariqati kenan la ghayani wannan koguna guda biyu ba za su dage ba kowanne yana tafiya inda yake kuma cip ba wanda ya rinjaye wani shari'a ka fita rinjaye haqiqa ka ba haqiqa ka fita rinjaye shari'a ka ba haka ainihin ake so ka da Allah mun fahimci wannan to wannan shine riban ka bit haqiqi zaka je wannan wajen idan ka tabbata akan wadannan ta na lazimi Allah tabbatar da malfarman shehu radiyallahu ta'ala kuma wannan sune kwarara la dubba guda biyu a wannan baiti eh lazamtan wadannan lazimi da tabbata akai har mutuwa sannan kuma abu na karshe samun riba da yin tahqiqi ma'ana samu ka zo mu haƙiƙi na gaskiya ba mu haƙiƙi na ƙarya ba shi mu haƙiƙi na ƙarya in ya je ta haƙiƙancin shi na ƙarya zai ce maka lazimin ma ya wuce wazifan ma ya sallake sallan ma ya gama to kaga shehu ya ce wa lazimu lazima zai tsariki bi zahirar rubhu bit haqiqi kenan ta tabbata da dawwama akan wani da lazimi ke sa ka zama muhakkiki na gaske in ji shehu islami radiyallahu ta'ala ta'ala mun gane wannan to wannan shi na'am falasta fi akhdar dariƙe karbahu ba daga karban dariƙa ne kada za ka rabauta da wancan ta haƙƙoƙin da ake magana ba illa idza kunta dawama sai ka dawama ta tur kana yi tasluhu sai ka inganta ka gyaru ka zama na kirki har ka zama wancan muhakkikin ka tsaftatu ka ingantu ka zama wancan muhakkikin na gaskiya to me ke cikin wannan baiti na ladabi shine ka kasance ainihin ba samun dawwama akan ɗarika shine ladabin farko daga cikin ladabin karban ka a ɗarika a matsayin ɗan ɗarika shine falasta shahar ɗarika tarbo illa za kunta dawaman sai ka dawoma tutur kana yi to tasluhu daga nan zaka samu tsarkaka da tsaftata ka ciccira to kai ta halli daga dukkan cututtuka daga dukkan zunubai daga dukkan datti daga dukkan ainihin kudurat da da da da da da da da muyulin nafsi da abin da da hawan nafsi da sauransu haka su kasance ka kai ribar da ake magana saboda haka dawama shine mafi girman ladabi a cikin wannan baiti Allah ka ba mu dawama mm mm من الشروط المقررة مكابرا آدابه المعتبرة مكملا شروطه كان يتك شروطا طريقا غباتي دا المقررة تبتتن أبابا تبتر وأسل التفي نطريقا مكابرا آدابه المعتبرة sannan kana mai damfarwa ko kana mai rungumuwa da dukkan laduban ɗariƙa al-mu'tabara ababen lura wannan ma'anan baitin sana a dunkule to menene ashrutul muqarrara ladabin farko kenan a ɗariƙa ka san ashrutul muqarrara shine ladabin farko na wannan baiti shi yana kiranka zuwa ga ya ce ka cika sharuɗai tabbatattu to ya zaka ka cika sai ka me sai ka san su zaka kiran ladabin farko na wannan baitin kira zuwa ga sanin al-shurutul muqarrara fi tariqati tijaniyati ka san sharuɗan nan tabbatattu to sharuɗan kuma suna da yawa akwai shurutul akhli akwai shurutul lazima ala shakhsi akwai shurutul lazima ala al-wurdi akwai shuruɗul kamal ala shakhsi akwai shuruɗul la ayin kamal fil wurdi dan ka da su dukka da shuruɗul lazima da shuruɗul kaza kaza din duka shuruɗai ne guda 40 Ibrahim cikin haka ce Maulana Abul Abbas yana cewa Allah Allah bai kaddari mutum ya kiyaye shuruɗan nan ba sai in ya kaddari kudiri ne wannan mutum eh sai Allah ya kaddari mutum zai zai kudiri sanin zai kiyaye shuruɗan nan gaba daya suna nan labibul kullani na shoye buza zare biya kawai mun fara karatun shi ko to duk zamu wuta kansu zaka ji dalla dalla sanan shehu abdul qadir zari Allah ya kara masa yarda shi ma ya kawo shirka a cikin waƙe sunan littafin tuhfatul ikhwani ya kawo su a cikin waƙe duk 40 din cip haka ya kawo shi sanan a cikin littafin munya ko munyatul muridi wannan wane ne shehu wane ne galadanci na Kano shi ma ya kawo su a cikin farkon muqaddima kafin ma a shiga cikin littafin shine baitotan farko da aka fara budewa da shi shine ashrutul muqarrara din na fata mun fahimta nan da kyau mun fahimta ta saboda ka sanin wannan shine ladabin farko kenan a dariga sannan muqabila adabul mu'tabara abu ladabban na ababan lura sune suma shine sharadi na biyu daga cikin ladabi na biyu mafi karfi a dariga to shi kuma al'adabul mu'tabara suna da yawa akwai al'adabul zahira akwai al'adabul batina al'adabul zahiran nan suna da yawa na zahiran ma kadai shehu zai karanta maka wasu daga ciki sannan kuma zai karanta maka al'adabul badana din su ma wasu daga ciki duka a cikin wannan littafin gabaki da Allah kara mu shehu yarda wannan baiti ladaban sai yana kiran ka zuwa game zuwa ga sanin sharuɗan tsarika gaba ɗaya guda arba'in zuwa ga sanin ladubban tsarika na zahiri da baɗi Allah ka ba mu ikon sanin su da aikata su gaba ki da na'am Lasiyam al-khasatun to daga shisho ya fara kira maka sharadi gamanne general sharadi kaman general conduct na sharadi shine ce mu'azziman li alihi jami'a ladabin farko daga cikin ladabin da ya zama wajibi ka kiyaye kuma general ladabi shine ka kasance mai girmama ɗan ɗarika gaba ɗaya gaba ɗaya da zai yi a haifi jariri batijja ne to ya zama wajibi yana in ya tsumin goyo kana cewa Allah jaza mana ka Allah Allah Allah Allah dauka ka Allah kara maka kai ma kin shi da ka haifa wannan shine kaida dan uwa saboda in dan ka ba dari ne kana gidan wa shine yana gidan wa yana ganin baba kai kuma kana ganin almajirin shi wuce wannan shine kaida saboda dole ɗalibi ya girmama malami malami ya girmama ɗalibi shi ya girmama muridi muridi ya girmama shehi saboda kowa na ma kowa kallon almajirin oga kwata kwata ne shi ne maulana abul abbas tibti jami muna fahimtar wannan sadaka mu'azziman li ahli jami'an ma ka kasance mai girmama ɗan ɗariƙa gaba ɗayan su lafiyar malakasatu musamman keɓantattun masu keɓantattun daraja a cikinsu su ne wa su ne mukaddamai da shekhanni na ɗariƙa gaba ɗaya ya ce su kuma kun mudiyan ka kasance mai biyayya gare su gaba ɗaya matukar mutum ainihin mukaddamin shau tijani ne mai lakana ɗariƙa shau tijani ne bai kuma saba ladabi ba bai saba ƙa'ida ba bai sula adabi ba to ka kasance mai girmama shi dole ka kasance mai masa biyayya dole akan abin da ba saban Allah ba dole ka so shi dole ka girma shi kuma dole ka yi masa biyayya Allah ka sa mu gyara wannan yana nusar shi da ke cewa abin da ake samu na tafrika na sabani da zage-zage da wasu abubuwa tsakanin tijanawa ba umarnin shi ba da shi tijani gani sannan yana nuna maka abin da ke faruwa tsakanin shehannai da shehannai ko tsakanin ma abin kunya muridai da wasu shehannan kana muridin wani wai kai shi wani ba shehun ka bane la ilaha illallah ba daidai bane wani ba tirgi da shoti zani bane ko wasu muridai dan su muridai gidan shewa ne ne su dinga kaskantar da wasu shewa nan wannan ba tirgi shi Ibrahim bane duk wanda kaga na haka bai san wannan baitin ba wallahi wallahi bai san wannan magana ba ce ko kai almajirin shehu waye na fata muna ganewa ko kai almajirin shehu waye ko kai muridin shehu waye to ka sani da kai da shehu naka duka muridin shehu tijani duka duka murin shi su gane saboda dole ka san wannan duk tafiyanka da jazabarka da fana'inka a cikin shehunka dole ka san wannan kuma akwai fana'ul fana'i zai fana'i eh in kai fana'i sai ka cikin san shi da kaza kaza to ka san akwai fana'in fana'i ma shi ma shehin naka za ka masa fana'i a cikin shehunsa shi ma a cikin shehu Ibrahim shi ma kuma a cikin shehu Tijjani man ya'rifuni ya'rifuni wahadi shi shehu Tijjani wannan matsala tana da cikin matsalar mu ta yau wanda dole tsaya kawai da ita gurgudan hali wannan shine magana na gaskiya saboda wallahi summatullahi ba gaskiya bane duk wani malami da zai daura ka akan gaba da wasu ƴan uwa tijjanawa ƴan uwanka dan shi yana shi kaza na rantsa da Allah ba ta rage shi wannan da shi tijjani ba sannan dukkan ainihin wani shehi ko wasu muridan wasu shehannai wanda za su dinga daura ƴan uwa muridai ƴan uwansu akan gaba ko tafaduli fifiko fifikon da zai bayar zuwa ga kaskantar da wani janabi na shauki jani na rantsa da Allah ke kanu ne ba tabbin shauki jani wani akwai bukata a cin musu kira su gyara wani darshin kunya ma sai ka ji ba ma wai shehun ka ba wai har shauki jani ma shi sai ya zungura saboda musiba da bala'i dole mu faɗi irin waɗannan maganganu saboda gyara ƴan uwa jiya jiya ake kawo wata magana wai daga cikin wasu muridai wasu suna jin su masu ya shehu jibrima ne Allah kara masa yarda so raka suke jin cewa wai shehu jibrima martabarsa wai har shehu tijani wai idan zai nemi gani da annabi sai ya bi ta fadin shehu sai shehu jibrima masa izini na nan tsare tsarkin mulkin Allah da shehu jibrima na rayu idan ba sai ya ja a sarai da cikin asma'un shi ya kashe waɗannan ba wallahi sai ya tasarrufi ya mukushe su in ba za su gyaru ba to muna gaya musu wannan kalmomi da harshen nasiha wannan ba daidai bane shehu tijanin abul abbasi ainihin qutbul khatmi qutbul maktumi tijani kai ka san shehu tijani kuwa ka san shehu tijani kuwa shehu gibirin da bai isa ya rawa da bazan kansa ba sai da bazan shehu ibrahim eh shehu ibrahim duk isassa a hadara bai isa ya je kashi ɗaya ba ya je da shehu tijani ko ba haka bane to la ilaha illallah na karasa wani irin mentality ne wannan wai me wannan illar wannan abin da kullum muke yaki da ku ayi karatun nan ayi karatun nan ayi sai mutum ya zo cika fa da roman ka shegen zurkuɗe zurkuɗen maganganu na falalar banza dobi na karya ya sa ka ya rushe maka dan gunti iman da jikin naka na gaskiya ya rushe ya tura maka na karya wanda sai ka sul adil wanda ya ga mu shi gano wannan kai kana ganin la ilaha kai kai kai to Allah ka tsare mu da wannan musiba saka mun faɗa ala sabilin nasihatin dan kar abin ya dinga yaduwa ya zama musiba da bala'i shogi bane mai bai taɓa faɗin haka ba shogi bane bai taɓa ce maka yafi shi Ibrahim ba ma bai taɓa faɗa ba ballantana ka ce wai har wai shoki gane wai wai wai wai la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ka tsare mal barkin shoti dan salam ina ga ai baitin farkon bakon da makaranta da farko shi yasa nace ba dole ne lokaci ya kai ainihin mu dinga mu kai hasha din yanzu dai iyanan za mu tsaya duka sai gobe sati na son wa daura اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغلق الخاتم لما وعلى صراط العج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى سبحان ربك رب العزة عما نعم أيها سبحانك to muje muje zuwa hirar sa'ilkom